صلوات مجيد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin karatunmu na littafin ashifa da tarihi ga sojin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce za mu tashi a fadin sa cikin fasali na bayan fasali na biyu قال السمرقندي ذكرهم الله منته أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله تعالى سمعا سهلا خلقا برا لطيفا هكذا قال الضحاك wato a cikin fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala na ayan da kaddama فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يتي السمرقندي يتي ذكرهم الله منته watan Allah subhanahu wata'ala ya tuna wa muminai bai wanda ya yi masu kyautan da ya yi masu na cewa ya sanya manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai rahama ga muminai mai jin kai mai taushi mai صوتي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان فظا da ya kasance wato mai tsanani mai faɗin magana haka ko yaya ba tare da taunawa ba khashinan watan tsaura mai mai tsanani cikin mu'amala filkaul a cikin zancen shi mai faɗin magana da kaushi ta tafarraku min haulihi wato wannan ana faɗa mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda magana ma daga murya ma a cikin a inda yake zaune yana ɓata aiki wato yana ɓata imani amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi uzuri ga wanda suke zaune inda za a ce an tsananta masu an ya zama mai tsanani mai kaushi to wannan ya isa ya zama uzurin da za su watse a wajensa to balle kowane mutum koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nuni ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa a matsayi na shugabanci to shugabanci na al'umma ne ko ko a shugabanci na gida ne baba da ‘ya'yansa ko shugabanci na ƙungiya ne ko na kowane irin shugabanci dai ya kasance layyinal janib ga waɗanda yake shugabanta idan har Allah subhanahu ta'ala zai faɗi haka a larmarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakin ja'alahu Allah ta'ala samha Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai sauki sahlan wato mai sauki mai tausasawa sallallahu alaihi wasallama taliqa mai sakin fuska sallallahu alaihi wa alihi wasallam barran mai kyautatawa latifan mai tausasawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka za kala dhahak wato duk dai ma'anan su ma'ana ɗaya ne wato Allah subhanahu wataala ya sanya shi mai kyautata mu'amala mai tausasawa kuma wannan kyautatawan ga wanda aka sani da wanda ba a sani ba ga wanda ya kyautata da wanda ya munana domin shi kyautatawa kamar yadda ake faɗi a ibada ne ga Allah subhanahu wataala mai zaman kanta saboda ba ta da alaka da me shi wancan yi maka domin kai a kawai tunda Allah ya yi umarni da yin ta saboda haka za a kyautata wa kowa kawai wa qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida yace Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wannan kuma ana yi da al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم آه واتو الله سبحانه وتعالى يا سنياكو الأمة ما في آدلت وما في الخير وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنا جعلناكم litakunu shuhada'a duka ana maganan gaba ɗayanku ne ana maganan gaba ɗayanku ne wa kadhalika ta'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wannan yana cikin hujjojin da malamai suke istishhadi da su a na hukuncin ijma'i a cikin shari'a wato ku gaba ɗayanku shuhada ne 'alan nas to haka idan mutane suka ce kaza sai duka al'umman musulmi suka ce kaza to abin da al'umman musulmin nan gaba ɗaya ba ɗaiɗai kunsu ba, gaba ɗayansu suka haɗu a kai, to shi ne daidai. Ita kunu shuhada ala nasi. Duk abin da mutane, sauran mutane suka faɗa, to idan al'umman musulmi gaba ɗayansu suka taru akan wani matsayi, saboda Allah subhanahu ta'ala yayi alƙawari ba zai tattara al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bata ba to daga duk abin da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tafi akai to wannan abin shine daidai za su zama masu shaida akan mutane ko da ke ana nufin ranar tashin kiyama to amma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ko da yake wannan ma ba khususi sabab kawai bane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya zama mai shaida a kanku, ku, ku za ku shaida a kan al'ummun sauran manzanni, shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam zai yi shaida a kanku sallallahu Alaihi sallama. Ku na ku shaidan ba girma ne na ɗaiɗaikunku ba. Ina fata mun fahimta, ba girma ce ta ɗaiɗaikunku ba, girma ce ta tarayyanku a kasancewanku al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi sallama. shi yasa aka ce ummatan wasatan watan al'umman manzon Allah to haka ku falalanku tabi'i ne ga falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba ba daidai ku ku ne yake da wannan girman ba a wallahi masalul ala wato za a misali kaman yanda a makaranta exactly misali mafi kyau za a iya kawo aji sin daya A B C D sai a ce class A sun fi class B ƙoƙari class B sun fi class C ƙoƙari misali, baya nufin kowane ɗaya a class A ya fi kowane ɗaya a class B. Ko? Baya nufin haka, abin da yake nufi gaba ɗayansu sun fi ƙoƙari in za a haɗa a sami average na adaɗinsu gaba ɗaya, to sun fi class B. Ko ko yawan masu ƙoƙari a cikinsu ko makamancin wannan dai. to haka shi ma al'umma ana nufin gaba ɗayanmu ne, saboda wannan ba yabo ne ga ɗaiɗaikun al'umman musulmi ba, yabo ne ga al'umman musulmi gaba ɗayansu. Kowane musulmi kuma wannan yabon zai shafe shi gwargwadon kusantan shi da cika sifan musulmi ɗin. Gwargwadon yanda ya cika sifan da ake nema na cikakken musulmi, gwargwadon yanda ya sifanci da wannan sifan na shahada da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya yaba wa al'umma da shi qala abul hasan al-qabisi abana allah ta'ala fadla nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fadla ummatihi bi hadhihi al-aya abul hasan al-qabisi yace abana allah ta'ala fadla nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fadla ummatihi bi hadhihi al-aya yace allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fadla ummatihi da falalan al'ummansa bi hadhihi al-aya da wannan ayan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi ummatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi qawlihi fil ayati al-ukhra yace haka kuma a cikin fadansa subhanahu wa ta'ala a cikin wata ayar inda yake cewa fi hadha li yakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas ayan suratul hajj ko وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وفي هذا دين ليكون الرسول شهيدا عليكم دم من زن الله صلى الله عليه وسلم رانا تاشي القيامة ya zama mai shaida gare ku. A wato, ko da yake an ce shaidan alaikum a nan kasan haruffa, wannan kuma daga almajiran larabci da usulul fiqh haruffa suna tsayawa a matsayin junansu. To, abin da misali ake zato shine a ce shahidan lakum, amma abin da ya sa ake ce shahidan alaikum, saboda wato nuni da uluwin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daukakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummansa to saboda haka shahidan alaihim saboda mai shaida ne akan dukkanin su kuma madaukaki ne akan su shi yasa sai ba a ce shahidan lakum ba kuma dai harufan suna amfani suna aiki a wajen junan su wata kunu shuhada ala nasi kuma ku zama masu shaida ga mutane domin san dai kuma shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun anan duniya ya nuna mana yadda yake shaida ko an zo da mutum mashayin giya, kullum ba ya da aiki sai shan giya a kawo shi a bige shi, aka ce, ka wannan, wannan, aka zage shi aka ce, an yawaita kawo shi ya isa haka na ɗaya daga cikin sahabbai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban san wannan ba abin da na sani kawai yana san Allah yana san Annabi. Sheda na gare shi kenan. Haka shedan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ga al'ummansa. Yana sheda ne da alhairinsu. Wato da kuma da kuma neman masu gafaran Allah akan kurakuransu shine yake cewa ayyukanmu gaba ɗaya ana bijirar masa da su ko in ya ga alhairi ya ga abu mai kyau sai ya gode wa Allah akai in ya ga laifi kuskure sallallahu alaihi wa sallam sai ya nema mana gafaran Allah subhanahu wataala akan wannan kuskuren وكذلك قول قوله تعالى هكا كما فدن الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى ذلك دي قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فلا يكتمون الله حديثا الله أكبر آه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدين وجئنا بك على هؤلاء شهيدا a mun san kisan wannan hadisin ko wannan ayan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Ubay ibn Kabin ya karanta masa alqur'ani da ya karanta masa zuwa wannan wajen ya ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam gemunsa ya jike da hawayensa yana hasbuk hasbuk hasbuk sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kauluhu ta'ala wasatan yace abinda ake nufi da wasatan ai adlan khiyara ai masu adalci wato al'umman gaba daya Allah subhanahu wataala ya sata al'umma mai adalci kuma mafi alkhairi gaba dayanta mai adalci mafi alkhairi turaka wato shi kuma ɗaiɗaikun mu ya danganta da yanda dan haka kamar yanda yace duk inda shiga al'umma ta ta al'umman musulmi gaba daya to wannan wajen alkhairi ne kuma wannan abin shine adalci wata ana nufin ijma'in al'umma kenan duk lokacin da da yake akwai ijma'ul umma akwai ijma'ul ulama to amma ijma'ul ulama shine ijma'ul umma a duk lokacin da al'umma ta ijma'i akan abu to wannan abin shine alkhairi shine adalci su kuma ɗaiɗaikun mu kowa zai yi kokari ya kusanci wannan adalcin da alkhairin gwargwadon imaninsa gwargwadon kusancinsa da Allah subhanahu wataala a don haka adalci kamar yadda muke faɗi kullum a haƙƙi ne na duk bayan Allah dole ne a yi masu adalci, haƙƙi ne na al'umma. Zan dawo kan wannan insha Allah bayan bayan mun kai inda ya kamata mu tsaya saboda saboda maganar adalci din nan da alakan shi da da zaben da aka kammala kwanan nan. Wa ma'ana hadhihi al-aya ma'anan wannan ayan wa kama hadainakum فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا وعدولا yace kamar yanda Allah ya shiryar da ku to haka kuma ya keɓe ku ya maku shiriya ya sanya ku shiryayyu to haka kuma ya zaɓe ku kuma ya fifita ku ya sa kuka zama al'umma mafi alkhairi mafi adalci litashhadu lil anbiya'i alaihimus salam ala ummihi dan ku zama masu shaida ga annabawa Allah ya ƙara masu aminci ga al'ummunsu lokacin da annabawa za Allah subhanahu ta'ala zai ce ya aiko musu manzanni sai Allah bai aiko musu ko ya ahlul kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب جاءكم على فترة من أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير فقد جاءكم بشير ونذير آه وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا وعدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق idan kuka yi wannan shaidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma sai ya gaskata ku ya ce gaskiya kuka faɗa watan ya tabbatar da gaskiyan ku wajen Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakila inna Allah jalla jalaluhu to da shine aminullah to da haka gaskiya ma ba za ta zama gaskiya ba sai wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita har a wajen Allah, har a ranar tashin kiyaman da a ba mutumin da yake da ikon ya faɗi saɓanin abin da Allah ya tambaye shi. To, amma har a nan wajen ɗin ba za a tabbatar da gaskiya ba sai tare da shaidan manzon Allah sallallahu sallama ga wannan gaskiyar. Wakila inna Allah jalla jalalu. Ya sa'alar anbiya a halban nafsu, ya idan Allah ya tambayi annabawa, shin kun isar da saƙo na kai kununa na arzikin na'am. فتقول أمم ما جاءنا من بشير ولا نذير كأنكم آية تبوك أبتنا مائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ما جاءنا من بشير ولا نذير أي ما ba wani albishin ko mai gargajiya da ba wani manzo da ya zo mai تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sheda ga annabawa sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh sun yi su sheda su al'umma eh ai wannan suka cancanci sheda ne masu tazkiya وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم aka ce a'a ma'anan ayan shi ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi duk lokacin da wani ya saba muku ba wai ɗaya ɗaya ku ba wai kai kai sabani da wanda ba musulmi ba shikenan ka zama hujja akan shi a'a duk lokacin da al'umman musulmi gaba ɗaya wani ya saba da su wata ijma'in al'umman musulmi wani ya harkin sa to ko hujja ne wannan ijma'in hujja ne ala man halafa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasi kenan shi kuma hujja ne alal ijma misali da a ce zai yi ijma'i ya saba da nafsi amma wannan ba abin da zai yi bane hakahu samarkandi wa qala Allah ta'ala وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم الله يتي الله تعالى ياتي وبشر الذين آمنوا كيوا ولد إيماني البشر أن لهم قدم صدق عند ربهم suna da annabi sai malaman ya suka taru da ake nufi da kalan musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a kana da nabi ajaban an aina ila rajulin minhum ko an anzirin nasa an anzirin nasa rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun فيه كاغا لساهر مبين رجل منهم سورة قدم سنتين شيء من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتادة والحسن وبينهم عزة تلك دي وانا سنة نوشا بأيضا قدم سنتين هو محمد صلى الله عليه وسلم suka ce abin da ake nufi da kada mutunci shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato literal ma'anar kada mutunci shine wato kafar gaskiya amma ba a da ake nufi shine abin koyi abin shiryar wato wanda yake a wajen Allah akwai wani wanda nan yake baya wannan shine kada mutunci wato yana nan wajen Allah baya wannan wajen saboda haka kuna da wannan saboda haka duk wanda yake da wannan a wannan wajen to lallai babu wata gata wanda ta kai shi saboda haka bashirin ladina amanu an da lahum qadam sittin inda rabbihim suna da wani mai matsayi wanda yana nan wajen bai taba barin wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shine zai musu shaida kuma shine wakilin to sun cancanci a yi musu albishir ga wanda suke da qadam sittin inda rabbihim ga ai sun cancanci a bushara يشفع له في الشرك وقال الآخر أيضا هي مصيبته بنبيهم عصر يجي عوانا أنا من وفاته وفاته صلى الله عليه وسلم إلى الله بمصيب جرب وعلا وفاته أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هي شفاعة نبيه محمد يا أخيني يا فصل على أي كلمة بعد ذاكي كل شيء يذكر عند ربهم شيء يجدوني لقد وجل الله سبحانه وتعالى وقال سهل بن عبد الله القصري هي سادسة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم سهل بن عبد الله سننيني هو سنن شكل سوفي yace sadiqatu rahma yace wata rahama ce da rigayayya auda'aha Allah fi Muhammadin wa rahama ce tun kafin Allah ya halitta halitta Allah ya sanya wannan rahama a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan sabiqar rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kar mutum ya rubin ya da ce tun kafin a halitta halitta Allah ya ba manzon Allah ya ce shi manzon Allah ba halitta wannan duka rashin sanin abin da zai sa mutum ya wannan magana rashin sanin yadda tsarin awani din Allah suke akwai abin da ake ce ma alamul amri akwai abin da ake ce ma alamul khalqi ko cikin alamun halkin nan kuma a walin ne daban-daban da ko shi ne za ka ji manzan Allah sallallahu alaihi yana ba mu labari ingantaccen hadisi annabi Adamu ya yi jayayya da annabi Musa ko ya ce kai ka fitar da mu daga aljanna kaza kaza irin wannan ko ko a hadisin annabi Dawuda annabi Adamu ya sa Allah sallallahu alaihi ya fito mashi da zarrat din kuma shi gaba ɗaya ya gamu dukan ku da girman dukan mu nan ya ga mu ya dinga bin mu ɗaya bayan ɗaya ya ga wannan ya ga wannan kuma tun a lokacin kuma ba hoto ba ne ba khayal ba ne ya ga kowa har ya je ya ga wajen annabi adamu ya tsaya ya tambayoyi ko aka bashi an sa sanannen hadisi annabi dawud wannan yana daga cikin wannan ko ko a'a abubuwa wanda zaka gani Allah subhanahu wataala kuma sannan shi kanshi alamun zarrin nan shi ma wani alam ne a mataki shi kuma akwai matakin da ke kafin shi gaba ɗayansu za ka je inda za su tattaru cikin alamun ilmin ilahi wato cikin alam ɗin ilimin Allah to shi kuma wannan ba da iyaka shi kadimi ne kadimatan sifatan mawsudi bil idadi ko shi kadimi ne a cikin ilimin Allah wato da ni da kai da shi wanda zai zo da wanda yake kafin mu da duk komai da komai a ilimin Allah ba ya da ko ba haka bane wato yana cikin ilimin Allah tun kafin a yi shi ina fatan mun fahimta ba ka ba mamaki ka dace an ba wani a lokaci kaza ko ba ka jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rika cewa ya shiga aljanna ya ga wani ya ga wani ya ga wani ko kuma alhali ga su wane da wane duk suna duniya da duka wannan dai a tanakula ne na awalin din Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan adam din na halitta da muke ciki wani dan karami ne dan karami ne wato ko da in ka lura alamun halki din kawai alamun halki din kawai tabarakallahu ahsanu khaliqin dukkan halittan Allah dukkan halittan Allah a walin sun linka na dan adam ba iya dukkan halittan Allah banda dan adam ba dan adam shi Allah kuma ta Allah yayi wa tasiri sauran awali ne shi ya bai wa duka limomin amma ba wani alam sun ka ɗauki alam ɗin tsirrai tsirrai kowa ya san duniyan tsirrai da nau'o'insu da faɗinsu da bambance-bambancensu da ajabinsu har ta fayi da yake ciki ba za ka haɗa shi da alam ɗin ɗan adam in ka ɗauki alam ɗin insect ƙwari in ka ɗauki alam ɗin halittar ruwa in ka ɗauki kowanne to sannan duk ka gama ka tafi alam ɗin abin da ido ma baya gani cikin maujudan ɗin ma muke magana cikin maujudan ɗin abin da suna nan amma idan ɗan adam bai kai ya iya ganin su ba su kuma nasu alam ɗin su ma wata duniya ce wanda faɗinta babu iyaka to haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ke da wannan duka kuma suna cikin alamul khalqi wata ƴar ƴar karamar wata da'ira ce a cikin alamul khalqi wanda ita kuma alamul khalqi nan ita ma bata kai ɗaya cikin wato za a ce kawai ɗaya cikin dubu dubu na awalin da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kuma shi ya san قال محمد بن علي الترمذي محمد بن علي الترمذي آه سنن ne ko mawallafin na wajen musu mawallafin fatamun auliya sanannen malami ne wanda ya rayu a karni na uku bayan jira mutane suna fasin sun da wasu da abu da ta jirmiri tarihi sunan amma dai da bakwai ya ce abin da ake nufi mu za Allah kuma sallama ko imamu sadiqi na wasu titi shine a shugaban masu gaskiya da kuma wanda gaskiyar ta zama musu jigilla ta zama musu sifa masu gaskatawa الشفيع المطاع واتن آه آه mai ceto kuma abin biyayya sa'il kuja kuma mai tambayar da aka amsa sallallahu alaihi wa محمد صلى الله عليه وسلم حكاه عنه رسول الله ابو عبد الرحمن الفصل الثالث هنا كان زام زام تكيت هكذا قلنا شيء هذا كان تعليق san ko kuma da tsoron ba sai mu sai mu sai mu ba abin da ya rage na lokaci da sun da a wato adalci kan adalci da na ambata ina da wani matsayi wanda yake da yawa wanda suke da sun san wannan matsayi cewa abin da ake nema kawai daga shugaba shine adalci wannan adalcin kuma ba zai iya mutane talakawa adalci ba zai yi musu abin da ya waje ba sannan kuma daga cikin wannan adalcin kuma ba shi da alaka da intima'i wato shi menene fahimtar sa menene addinin sa me yake intima'in sa dini ba shine ma'auni ba wa zai iya yi wa al'umma abin da suke bukata a wannan matsayin a ka'ida haka ya kamata a ka'ida haka ya kamata amma amma a wannan matsayin wato wannan fahimtar za ta iya zama ba ita ce daidai ba a irin Najeriya yau. A irin Najeriya yau. Domin wannan zaben da aka yi ya koya mana wani darasi mai muhimmanci. Darasin shi ne dole al'umman musulmi idan zaɓe ya tashi su tsaya su ga sun zaɓi musulmi ɗan uwansu. Dole al'umman musulmi Allah fa sai su nemi mai adalci a cikin musulmai ɗan uwansu ɗin su nemi duka sifofin da ake nema na cancanta ɗin a cikin ɗan uwansu musulmi a ƙa'ida zaɓe ba sharaɗi ba ne sai musulmi a ƙa'ida duk wanda zai ma mutane ya san aikin kuma zai yi a daɗin wajibi kuma zai kuma ya iya aikin sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne ya kamata a zaɓe shi to amma amma ka kaddara ku ne kuke da gidaje gidaje a unguwa da gidanka da na makocinka sai kuka yarjejeniya cewa ba wanda zai ɗaga bene saboda kada ku kare wa mutanen unguwa iska saboda saboda kuma kada ku zama kuna leƙen gidajen juna ba wanda zai ɗaga bene sai kuka yarda akan haka sai maƙocinka bayan wannan yarjejeniyar sai ya je ya ɗaga bene ya sa bene ya ɗaga gidansa to shin anan hankali shine ka ci gaba da dagewa akan yarjejeniyar ku kar a ɗaga bene alhali yana kallon tsakar gidanka yana kallon tsiraicin iyalinka da sauransu ko ko hankali shine kai ma ka daga bene yanda ya daga sai ya zama ba mai kallon tsiraicin gidan wani ba gani na hankali shine kai ma ka daga bene to da haka dagewa akan wancan asalin zai iya zama kuskure ka dage ai asali shine tunda mun yarda ba wanda zai daga bene ni ba zan daga ba dan ya daga kuma ni ba zan zama irin shi ba in ki ɗagawa to a nan ba magana ce ta in ma'awa magana ce ta menene maslaha ina fatan mun fahimta menene maslaha tunda ya riga ya ɗaga nashi to tunda ya ɗaga abin da ya dace da kai kai ma sai ka ɗaga sai kowa gidansa ya zama ba wanda yake cutar da wani amma in ka bar shi shi ya ɗaga ya tattara ƙuri'ansa gaba ɗaya ya gina akan addini ya baiwa wani kai kuma sai ka ce a ni ba zan yi ba ni zan ni zan ni ma zan zaɓi wannan wanda ya zaɓa zan zan zan ci gaba ni da abu wanda kawai na ga cewa ya fi cancanta ba zan kula da addini na ba a lokacin da shi ya kula da addinin sa gaskiya ba aikin hankali ba ba aikin hankali ba kuma da yawan mutane suna ta maganar cewa a'a ai an an harzuka su saboda an yi an yi tiket na musulmi musulmi ni a gani na wannan ba hujja ba nisa yake ba hujja ba shi ɗan siyasa da farko dai yana neman yadda zai iya samun abin da yake nema da farko na biyu shin a jihohin da suke majority ba musulmi ba jihohin da suke majority ba musulmi ba shin su musulman jihohin ba su da haƙƙi ne idan aka ce an yi gwamna kirista mataimakin gwamna kirista a irin wannan jihohin shin su musulman jihohin da suke minority a wasu jihohin ma ba za ka iya kiran su minority ba domin kila in ka lura da irin ƙuri'un da suke samarwa da irin wasu kujerun da suke samarwa to amma duk da haka a waɗannan jihohin ana sa ana ginuwa akan wa suka fi yawa kawai ba mu ce an yi zalunci ba ba magana ce ta zalunci yanzu muke yi ba magana ce ta yadda ake ganin za a iya kawo ƙuri'a ana ginuwa akan wane ne yake da ƙuri'u masu yawa wane ne suke ganin sun fi yawa a sa gwamna ba musulmi ba mataimakin gwamna ba musulmi ba ko ba ana yi ba don haka kuma ina ganin al'ummar musulmi sun daɗe wato ba tare da kowane irin da hankali da irin wannan a cikin sallar kuma wa manufansu bukatunsu dai bukatunsu da haƙoƙinsu kada su saraya to don haka ni a gani na dan wata jam'iyya ta zo ta ce za ta yi ƙuri'a musulmi musulmi ba dalili ne isasshe na cewa shi kenan a ba a yarda masu ba don haka za a je a yi wani a taru gaba ɗaya mabiya wani addini ko mafi yawan in ba a ce gaba ɗaya ba kila a ce uku cikin hudu ko hudu cikin biyar duk za su taru su zaɓi wani dan dalili biyu dan dalili biyu dalilin ƙabilanci da dalilin addini sun ƙi wani kula sun ƙi wani saboda addini saboda addini sun ƙi shi sun ƙi zaɓensa saboda addininsa ko addinin mataimakinsa kaga wannan ai ba za ka ba za ka kuskure ba ma kila idan ka ce wajibi ne akan musulmi shi kuma ya zaɓi wannan wani ko wajibi ne akan musulmi shi kuma ya zaɓi wannan wanda aka ƙi saboda musulunci inda mun san mutanen nan ba wai wani addini suka sani ko suka damu da shi ba amma dai Allah ya yi musu gidan dogo Allah ya girmama su har an ƙi su saboda musulunci ko kaga wannan ba wani abin da ya wajaba akan musulmi illa ya so irin wannan dan musulunci kuma tunda tunda yanzu a haka za a ci gaba da gina ƙuri'a a haka za a ci gaba da gina zaɓe to shi ke al'ummar musulmi sai su yi duk abin da za su yi su kuma har abada in dai ɗan takara zai tsaya musulmi da ɗan takara wanda ba musulmi ba to shikenan sai su taru gaba ɗayan zaɓi musulmi har ran da aka yarda cewa wannan abin da aka yi kuskure ta yadda za a gane an yarda kuskure ne shine jihohin da suke ba musulmai ne suka fi yawa ba mu ga an fara tsayar da musulmai suna cin zaɓe ina fatan mun fahimta idan muka ga jihohin da ba musulmai ne majority ba an sun fara tsayar da musulmai suna cin zaɓe sai mu gane eh lallai an yadda ba majority ne dole za su hukunci ba da haka mu ma aka tsayar a ƙasa a wannan lokacin to sai mu iya cewa a to yanzu an yadda a duba wasu ma'aunai ba kawai suwa suka fi yawa amma tun da yanzu magana ce ta yawa za a yi to ya kamata shi kenan sai a ci gaba da ginawa akan yawa Allah Ubangiji kuma ya ci gaba da taimakon sannan wannan gwamnati da ta zo kuma yan uwa ina ta faɗa wa yan uwa ta haddi ne mai girma challenge ne mai girma challenge na mai kamar yadda na ce an ƙi su saboda musulunci da haka kowannen mu ya kamata ya ɗauka shi ne shugaban ƙasa kuma shi ne mataimakin shugaban ƙasa kowannen mu ya yi duk abin da zai yi ya taimaki wannan gwamnatin ta kamanta cikin isar da saƙon al'umma cikin adalci domin ba wai an zaɓe su ne don su danna haƙƙin waɗanda ba musulmi cutar da waɗanda ba musulmi ba wannan wannan haramun ne kamar yadda muka sani yanke a musulunci bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mai cutar da wanda ba musulmi ba shinshinan shaƙan ƙanshin aljanna sura ga ba shar'i bane ba wai dama ce ta a danna haƙƙi ko a cutar da waɗanda ba musulmi ba ko kaɗan ba dama ba ce ga wannan bal dama ce ma ta a ƙara kyautata musu a ƙara nuna musu tunanin nan da suka yi zaton nan da suka yi na cewa idan musulmi da musulmi suka sami shugabanci za a danna haƙoƙinsu zato ne na kuskure ba haka ba kowannen mu ya taimaka domin in baka taimaka ba in baka taimaka ba to idan da tana da laifi ɗaya a wata hukuma wanda ba a gino a kan addinin shugaban aka ƙi shi ba idan ka bari gwamnatin da aka ƙi ta saboda addinin musulunci ta yi felin al'umma to kai ma duk inda kake a matsayinka na musulmi ka taimaka cikin wannan felin na al'umma shi kuma yaya za ka taimaka abu ne mai sauki idan muka ɗauki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowa ya gyara inda yake kowa ya gyara gwargwadon abin da zai iya gyara duk inda ka sami kanka ka yi ƙoƙari kai a daɗin wajibinka kar ka tsaya jiran dole sai shugaba ko ko jiran komai daga shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa kai ma ka zama shugaban kasa a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ka ka zama mataimakin shugaban kasa a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko sannan kuma a taya ku da addu'a addu'a a nan ana yi ne saboda wannan dalilan da na faɗa an ƙi su don musulunci an ƙi su don musulunci to saboda haka dole ne ka tsaya kai kuma saboda son ka da musulunci saboda son ka da musulunci ka tsaya ka ga cewa waɗanda aka ji don musulunci na san ba ina magana yanzu akan wane ko wane ba ne ba ruwana da wani wane ko wane ba abin da ya haɗa ni da wane ko wane ina fata an fahimta ina magana akan musulunci sifa nake magana akai ba zati musulunci wannan addinin da saboda shi aka kuwa ne shi muke magana yanzu to ya kamata ka yi wa wannan wanan addu'a ka taya shi da duk abin da za ka yi na addu'a Allah ya ba shi ikon baiwa mara kunya saboda ka tabbatar nasaransa bayan nasaran ƙasa ce nasaran ƙasa ne nasaran al'umma ne nasarar musulunci ne kuma a ƙarshe sura aƙalla za a ce yanda aka zata ba zai nasara ba ko yanda aka zata gwamnatin ba za ta kai labari ba ko yanda aka zata musulmai za su cutar da za su danna haƙƙin waɗanda ba musulmi ba ashe ba haka ba ne sura ka yan uwa kar mu ɗauki wannan abin abin wasa akwai dama farillai akwai farillai na jama'a akwai farillai na ɗaiɗaiku to wannan yana cikin farillai na jama'a ba ina nufin na kifaiya ba wato farillan da suke farillai akan al'umma gaba ɗaya saboda haka wannan almasalihul umamiyya ko almasalihul jama'iyya wannan abin yana cikin farillan jama'a dole ne al'ummar musulmi mu sace tunani dole ne mu ƙara dagewa kuma dole ne kamar yadda suke faɗi wannan ma fa su al'ummar musulmi ba su shirya masa wannan abin duk da ya faru al'ummar musulmi ba su shirya masa idan dan dan takara da dan takara ne mafi yawan mu ina ciki wanda ya ci zaɓe ba shine dan takarar mu muna da wasu yan takara daban wanda muke ganin cewa su suka ci amma na gaya wa mutane ce duk da ba shi ne ɗan takara na ba amma in na je dangwala ƙuri'a shi zan zaɓa maganar ta dan ta dan rudar da wasu a hankalin ba shi ne dan takara na ba ba shi na ga gani ya fi cancanta ba amma in na jefa ƙuri'a shi zan zaba sunan wannan abin a usulul fiqh al istihsan ga abin da shine ka'ida za ka bar shi kai wani abu saboda shine maslaha za ka bar shi kai abin da ba shine ka san ya fi dacewa ba za ka yi abin da kake ganin ba shine mafi dacewan ba saboda shi ne mafi maslaha maslaha don yoyuwa kila ya fi yoyuwan ya kawo abin da ake nema din maslaha saboda an ishi saboda addinin musulunci maslaha saboda kila zai fi taimakawa haɗin kan al'umma da ƙasa kar kuma bar mutane su je su ta tasarrufat wane ne dan takarar nawa idan takara na zai da ƙuri'u da yawa bai sami ƙuri'u da yawa bai sami ƙuri'u da yawa so da haka a don haka don haka a dalilin haka to sai mu ga cewa to shi din ya kamata a taimaka shi din ya kamata a zaba saboda mafi girman dalili saboda kinsa da aka yi domin ko kara ma ba a yi iyalinsa da 'ya'yan shi da ma su musulunta wallahi wallahi da ma su musulunta su ce wannan rashin kara da aka nuna musu ba abin da za su man in ji daɗi a duniya gaban su ce sun musulunta kawai Allah ya taimake mu a har yanzu ba mu ce muna na akan matsayin mu cewa adalci shine wajibi amma a wasu yanayyuka da masalih za a iya dubawa sai ai abin da shi ne maslaha na al'umma gaba ɗaya ko da a zahiri ba shi ne abin da zahirin wato abin da ake gani a matsayin adalci yake nuni zuwa gare shi daga cikin maslaha na al'umma gaba ɗaya yanzu duk inda aka ce ga ɗan takara musulmi da wanda ba musulmi ba tun da dai suka fara to kawai ka tabbatar ka zaɓi musulmi sai dai idan rashin cancantar musulmin ya yi yawa da irin wannan kuma sai ku kokari ku samar da wanda ya cancanta shi ma har yanzu ban ce kaza da wanda ba musulmi Allah ya taimake mu akwai tambayoyi ɗaya biyu haka kafin lokacin sallah na alama babu tambaya kenan na wani ne bismillah
za a yi matasa da kuma al'umma da bashi da wayan
to a takaice dai ni ban cika son mutum zai tambaye ni ce ya tambayi wani malami ba. domin a ka'idan ma malamai da ni ba malami ba ne almajiri a ka'idan malamai idan ka tambayi wani malami kuma malam ya san ka tambayi wani malami ya baka fata wanda ta saba da wanda shi yake son bayan to in dai ba ya zama dole sai ya saba da wannan malamin ba suna wani abu da ake cewa mura'atul khilaf dan haka ni gaskiya ban ci kusan mutum zai tambaye ni ce ya tambayi wani malami da kai mun tambaya kadai da zan ba ka amsa amma yanzu kuka ce kuka ce ka tambayi wani malami ina ba da amsa shi kenan sai ya zama kamar yawa to wata rana ba zan amsa wannan ba yanzu saboda kada ya zama ya zama dalili na kamar labari Allah ya kiyaye na'am alaikum salam Na'am, na gano. Soji da ban ji sosai ba amma ya ce abin da ya sa bai zaɓi waɗanda suka ci zaɓe ba. Saboda shi mataimakin ya ce shi ba aikin musulunci zai yi ba. A za mu tawili ne kawai a kan magana. Za mu magana za su tawili ne. Abin da yake nufi shi aikin ƙasa zai yi wato shi wakili ne na ƙasa. Wato magana tana da ma'ana ne wanda za a iya ba ta fassara a mishi uzuri akan ma'anarta. shi wakili na ƙasa zai shugabanci al'umma ne gaba ɗaya musulmai da wanda ba musulmai ba daga shi ba wakili ne na musulmai a wannan kujerar nashi shi wakili ne shugaba ne na al'umma gaba ɗaya ina fatan mun fahimta amma wannan bai zan sa ɗan kishin shi da addininsa bai sa kasancewarsa musulmi a ya canza ba illa musulmai suna da wakilai wanda suka sa su shugabanni na lamarin musulunci malamai da sarakunan addini wanda su ne za su wakilci interest na musulmi a cikin jagoranci da haka wannan magana ta sa duk da mafi yawan mutane za su ce ba kuwa amma ba magana ce da ya kamata a munan ta mata fito ba magana ce da ya kamata a kyautata mata fito a matsayin cewar a ni ma ina yawan idan aka baka shugaba a gwamnati kar ka ɗauka wannan kujerar kaje kai wa musulunci aiki ne ta hanya ka danna wanda ba musulmi ba ka daga musulmi ka taimaki musulmai ka cutar da wanda ba musulmai ba wannan ba ta fayi wa musulunci aiki ba rashin adalci sunansa kuma rashin adalci ba zai taɓa zama yi wa musulunci aiki ba amma mafi karancin abin da kake zato daga duk musulmi in yana waje shine ba za a haɗa baki da shi a cutar da musulunci mafi karancin abin da muke zato daga dukkan musulmi shi ne ba zai yiwu a haɗa baki da shi yana musulmi a cutar da musulunci ba sai dai in bai sani ba wato wannan abin cutar da musulunci ake niyya to wannan kada ya ishe shi ka mun amince da samuwansa a wajen ba za a cuce ba shi ko wancan ba mu da tabbas in ya kyautata ba zai bari a cuce mu ba in kuma ya zama ba ne kyautawa ba mu sai a rinka Allah ya kare na'am mutum ne lokacin da ta zakan shi ta yi amma ba ya da kashi akwai tausayi rashin kashi wallahi akwai tausayi har ga Allah lokacin da aka zo da siyasa ina cikin wanda ɗari bisa ɗari suke goyon bayan saboda zaton cewa za su zama dama na takaita barna da corruption amma daga baya-bayan ganin tasirinta akan talakawa da masu ƙananan sana'o'i da almajirai ma masu bara wanda ba yanda za su sai sun koka za a ba su da masu talla na ƙananan abubuwa wanda al'adance mun saba kaɗan ba da naira ɗari biyar ka ce a rabawa mabukata ko gaba da dubu ɗaya ko dubu biyu to yanzu dubu ɗaya ko dubu biyu na ga kana ganin ta kamar gold kai kanka in kana da ita ka ɗauka ka bayar gara ka ba da dala to da ka in ka je ka nema in kana shi za ka samu akan ka ɗauki nairar na in kana da ita ka bada ko ma ina ka ganta kai kanka to da gaskiya gaskiya wannan siyasar tana da alkhairai amma wallahi ba mu shirya ba al'umman mu ba su shirya mata kuma wallahi fiye da saba'in bisa ɗarin masu cutuwa daga ita talakawa ne na can ƙasa ƙila ma zan ce casa'in bisa ɗari casa'in bisa ɗari su dama manya sun daɗe da yi wa naira gwamnati kuma confidence suna gaba su mutane su dama yawancin da dala suke zo sai kuma in naira ce ma ba wani buƙatar mai tsanani suke da shi zuwa ga kashi don haka talaka talaka wanda suke kasuwannin da za a sai abu naira hamsin naira ashirin za a harhaɗa naira goma naira talatin naira ɗari wannan su suke wahala da wannan tsari gaskiya ba kuskure bane da aka ce cikin bisa ɗari su suke wahala suka shiga cikin azaba da ma suna cikin kunci kuncin kuma yana ƙaruwa sai a ce ai ba a hana ƙananan naira goma naira ashirin to amma abin da yake faruwa da aka hana na saman sai masu kuɗin suka kwashe na ƙasan kuɗi sai ya zama naira biyar naira goma ni dai ke suka wani misali ni da su da naira biyar naira goma naira ashirin suna yawo amma yanzu in a tunawa na rabon da daga naira hamsin ko ashirin ko goma a tunawa na ina jin ya kai wata guda sun ɓace a idanun mutane don mene don bukatar su ya tsananta don haka gaskiya a wallahi muna goyon baya a sake duba wannan siyasa sake duba ta ko da ta yanda abin da aka nufa din na alkhairi kun san nufin asali nufin alkhairi ne a kyakkyawan da to abin da aka nufa na alkhairi za a same shi ba tare da kuma rage cutuwan su kuma na kasa talakawa ko suna dukan mu nan in aka ce yaushe rabar da gaskiya da akwai wanda a rana zai saya sau uku sau huɗu sau biyar zai ba da kuɗi a raba wa mabukata wani abu ya ga mai tallan masara mai tallan gyaɗa mai tallan masa ya ba ta kuɗi ya ce ka raba wa mabukata da a rana da yawan za su ba adadi to yanzu in ka tambaya wanda a rana suke yi sau huɗu sau biyar yanzu sau nawa ya yi a wata gudan nan sai mai ƙoƙarin gaske ne zai ce maka ya yi to kaga shi kanshi ka duba alkhairin da aka hana masa ita wannan yarinyar da ta mai tallan da sai an saya an raba za ta samu abin da za ta ci da waɗannan mabukatan da sai an ba su za su ci to wani hali suka sami kansu to gaskiya a kuma a cikin zuci matsananci wannan Allah ubangiji ya yi ko yanzu tambayar da shi na kwaye lokacin da kansa ya yi to amma zai da kashi din kuma waɗanda yake ba ba su da account kuma shi ne gaskiya mutum nawa ke da account mutum nawa ke da account in dai ana lokal gamban guda daya ne uku ba banki a arewacin Najeriya to ya kake magana kuma wani mallakan account marasa account suna kuma marasa account suna ɗaya bisa uku in ka ce ya rubuta maka lambobin akan ma bai iya sura ga balle da kake je ya san yadda zai yi kula akan doya in ka ce ya rubuta wato ummiyai ba su san ya ake rubuta haka ba sun ya ake rubuta kudin ba ma figures ba su iya ba akwai wanda suna bambanta kuɗi ne ta hanyar kalan shi wannan ga kalansa wannan ga kalansa hanyar da suke ganewa ce saboda ga gaskiya waɗannan mutanen suna cikin hali na ban tausayi kuma in dai kana da wata dama kowace iri da za ka san yadda za ka yi taimako ya fita zuwa gare su wannan lokacin yana cikin lokacin da ya fi dace ya ce to lokacin da kansa ya yi amma bai da kashi zai iya jinkirtawa har ya sami kashi sai ya fitar ba laifi wato jinkirtawa a nan zai lissafi ya kirkira da zarkan ya gane cewa zarkansa naira miliyan ɗaya ne miliyan biyu ne miliyan goma ne shi ke in ya samu waɗanda zai ba da in ya sami cash sai ya bayar in ya sami cash sai ya bayar har ya gama raba dukiyar da ake bukata na tsakanin babu babu laifi za a iya wannan kuma kuma Allah subhanahu wataala ya bada lada idan ma ya gagara to za a iya ma ɗagawa sai a ƙara kwanaki ko wata ɗaya ko wata biyu illa maimakon a yi lissafin zakkan da kwana ɗari uku da sittin misali misali in 360 ne shekara to sai a fitar da zakkan da lissafin kwana 470 maimakon shekara ɗaya sai a ce to shekara ɗaya da wata biyu da yake ka san akwai ka'idan ma ƙaraba shi a yuka hu a wajen malik za ka iya rage kwanakin zakka da irin kwana ashirin talatin kaza irin wannan ka ba fitar kafin lokacin ko jinkirtawa bayan nan da irin wannan kwanakin wasu suna ganin ma za ka iya jinkirtawa ma wata shida ina son malaman shafi'iyya ne kaddamarwa ba jinkirtawa kaddamarwa wata shida dalili ya kama kai kana fitar da zakanka rabiul awwal ne amma ga dalili ya kama a ramadan kaga bukata yayi tsanani zaka iya lissafi ka fitar a ganin su to amma kuma bayan lokacin idan kuma kudin ya hau hawa to kaga zaka fitar da bambancin abin da ya karu din so ala kulli halin kar mu shiga cikin tafasil din jinkir adadin kwanakin jinkirtawa da sauransu idan ya zama baka da kuɗi za ka iya ka fitar da zakka sai ka lissafa duk in ka sami cash din sai ka bayar za ka iya in kana zaton cewa ga lokacin da kake zaton zaka sami wani cash mai yawa to shikenan zaka iya daga zakkan ma zuwa wancan lokacin sai ka ƙara kwanakin cikin lissafin zakkan da zaka yi Allah ya taimake mu na ban ji ba fa kana da iyali sai kuma mene ce sai ka bar garinku mutum ne ya bar iyalinsa shekara biyu yana irin su abuja bai aika mata abinci ba amma sai o shi kai shi ne bai je ba amma yana aika sako na gane a'a to wannan kuma ai ba ku na gane to na ji sauran da ya koma gida sai ya tarar babanta ya ce ta kwashe kayanta a'a ai babanta ba ya da wannan hakkin sai dai idan kulu'i ne yake so a yi to wannan kuma shari'a tana da yadda ta tsara yadda ake yin shi sai a yi hol amma in dai baka sami yadda za ka yi ba ne lallai a shari'a bai dace ka bar iyalinka sau tana da bukatuwa zuwa gare ka ba bukatan ta kawai tuwo da abinci ba ne akwai bukata na wabi'a na dan adam zuwa ga mabambanta bukatu ba wai bukata na jins kawai ba ma bukata na mu'anansa da sauran abubuwa da yawa kasancewansa kusa da su so ya kamata nan gaba ya zama maka darasi in Allah ya sa aka daidaita to kai iya kokari ka rika zuwa lokaci lokaci kar ka bar ta shekara biyu ka san hadisin sayyidina Umar na adadin lokacin da mace take iya hakuri ba mai gidanta a kusa da ita dan haka ayi kokari a rika zuwa amma dai babanta abin da yayi ba ya da haƙƙin yin haka ba ya da haƙƙin ya ya ce ya ɗauke ƴarsa ba za ta koma ba sai dai idan hul'i za a yi na Allah ya ce maka na ɗan ke daɗe na Na'am. to to insha Allah za a kira sallah bayan kiran sallah zan amsa wannan tambayar insha Allah zan zan da yake ba ma dai tambaya bace shawara ce zan maimaita ta kuma zan ta'aliki insha Allah akai Allahu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وسلم وفقائنا سيدنا محمد وسيلة القبيلة نعم شو kira aka yi aka ce aka ba da misali da jihar taraba cewa yadda wata takarda take yawo cewa wata kungiya da take inuwa ta mabiya addinin kirista a wannan kasa ta yi umarni da cewa duka mabiyanta su yi su zaɓi wani ɗan takara mu'ayyan to a nan wajen abin da zan ce ni shine na farko idan takardar ta inganta idan takardar ta inganta da gaske abin da aka rubuta din su din suka rubuta suka fitar da wannan sakon to lallai ya kamata a ɗauki mataki a kai matakin matakin kala biyu ne ya kamata a duba a gani shin da gaske musulmai idan suka haɗu blok ɗinsu zai iya ba ɗan takararsu ƙuri'a musulmai masu hikima ne almu'minu kayyisun fatil musulmi bai kamata ya yi western vote ɗinsa ba irin yadda wasu suka ce za su yi western vote ɗinsu ko musulmi bai kamata ya yi western vote ɗinsa ba abin da ya dace ya yi shi ne sai ya duba ya ga shin da gaske kuma a gina akan statistics da bincike da abubuwa da aka ba akan zato kawai ba ai za mu kai kaza ko ai ga waje kaza ga waje kaza a akan statistics na ilimi kuma muna da masu ilimi da binciken da za su iya tabbatarwa idan aka tabbatar da wannan to musulmai su tabbatar musulmai suka zaba idan babu wannan to sai su nemi wane ne suke da yaƙinin ba zai cutar da su ba zaben shi ba za su cutu ba zai gwamnati tare da su sai su zaɓe shi ina fata an fahimta ta haka ba zan iya magana kai tsaye a cikin irin wannan matsalan ba matsala ce da tana buƙatar sanin wasu abubuwa kafin bat a cikinta amma matukan al'ummar musulmi sun san cewa suna da yawan da ƙuri'arsu za ta iya da yaƙini za ta iya samar da wato na ce yaƙini aw zannul muqaribu lil yaqin ina tunani da wata kwakwalwa ta wani fannin ilimi so a yi haƙuri da da shiru da dina a yi haƙuri da shi wato a a a a wato da ya ƙini ko zato mai ƙarfi na cewan na cewan za su iya kawowa to sai su idan ba haka ba kuma sai su yi abin da yake ya fi musu maslaha Allah Ubangiji ya amma dole su gina akan maslaha wato yanzu addini tun da waɗancan suka yi bene a gidansu to ya zama dole mu yi ma'ana tun da suka sa addini ya zama ma'auni na wa za mu zaɓa na tabbata shi wannan ɗan takarar da suka ki zaɓa ba dalilin addini ya ki ya zaɓi wanda ya zaɓa ba sannan daga cikin abin da muke so mu sani ce kaman in muka kada musulmi ya taɓa fitowa daga kudu neman shugaban ƙasar sannan al'umman musulmi zuwa ga a cutuwa ba za mu bari bai kamata mu bari wannan cutuwan ya faru da al'ummar musulmi ba sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين